وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته sha bakwai ga watan Ramadan shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyar hijiriya wanda ya dace da ashirin da bakwai ga watan uku shekara ta dubu biyu da ashirin da hudu miladiya za mu ci gaba da karatunmu na tafsirin alkur'ani mai girma da muke gabatarwa a wannan masallaci mai albarka masu ansar kumo akwa local government jihar gombe nigeria idan yan za su iya tunawa muna kisar kisar annabi musa alaihi salatu wassalam da haihuwarsa da irin abin da ya same shi na jarabawa yau za mu tashi lokacin da allah ya ba shi girma ya kai gabar girman sai mu je me ya faru bismillahir
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين
Allah madaukin sarki ya ce, Walamma balaga shudahu yayin da annabi Musa ya kai wato ƙarfinsa shi ne shiddahu wastawa ya kuma daidaita abinda ake nufi ya samu cikar hankali da kaiwa matuƙa atainahu sai muka bashi da falalarmu da ƙudurarmu hukuman muka bashi hikima wato dacewa a zance da kuma magana a takaice dai sai muka bashi annabta wa ilman muka bashi ilimi fahimta a cikin addini wa kadhalika najzil muslimin kamar haka ne muke sakayya ga masu kyautatawa abinda ayat take nufi tana bayanin wani ɓangare ne na ni'ima da Allah ya ni'imta annabi Musa a lokacin da ya kai wannan marhala matsayi na rayuwa. Balaga a shuddahu ya girma ya tashi a gidan fir'auna ya kai ƙarfinsa ya kai alƙuwaci walirtifa kuma ya daidaita ya kai wato matuƙa cikar mutum malamai suka ce shekara talatin zuwa shekara arba'in ne sai Allah ya ba shi annabta ya naɗa shi ya zama annabi da duk gwagwarmayar da aka yi shi ba annabi ba ne ya ƙara masa ilimi fahimtar addini kuma ya zama to mai wa'azi mai faɗakarwa Allah ya ce irin wannan sakayya da al'aqa'ul karim kyauta mai karamci alladhi akramana bihi Musa wa ummuhu wanda muka girmama Musa da mahaifiyarsa irin haka muke yi mujazil musinin muke sakaya ga masu kyautatawa alladhina yusinuna ada'a ma kallafahumullah bihi masu kyautata bayar da abin da Allah ya kallafa musu duk wanda ya kyautata a cikin maganarsa ya kyautata cikin ayyukansa to shi ma ahsana Allahu jaza'a sai Allah ya kyautata sakayyarsa zai bashi da yawa cikin baiwarsa to sai Allah tabaraka ta'ala ya kaito mana irin abin da ya faru ga annabi Musa a wannan yanayi a wannan shekaru ya shiga garin Misra ko wani bangare na Misra kuma wani abu ya faru me ya faru malam ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فوكزه موسى فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها أدب موسى يا شيخ مصر كوكما wani ɓangare na misra kamar irin su ainu shams alahini ghaflatin min ahliha ya shiga a ɓoye shine alahini ghaflatin min ahliha malaman tafsiri suka ce da kalaha mustaqfiyan ya shiga yana ɓoye me yasa ya shiga a ɓoye saboda ya ji fir'auna yana neman sa mutanen fir'auna suna neman shi da mugun nufi kuma ba sa son sa ya ji tsoron in ya shiga a fili ido na ganin ido za su iya mai ta'addanci faktafa wa gaba fadakhalaha mutanakkiran sai ya ɓuya sai ya shiga yana mai canja kama duk lokacin da mutum yake tsoron wasu mutane za su yi mai ta'addanci za su zalunce shi to sai canja kama sai ya ɓuya wannan ba laifi ba ne a wata rana bayan annabi Musa ya kai ƙarfinsa ya kai shekarunsa sai ya shigo wannan gari na Misra da Fir'auna yana ciki a ɓoye lokacin mutanen garin suna gafale suna rafkane sun shiga gidajen suna hutawa ya lallaba wasu malamai suka ce lokacin ana bacci waqtul qailula sai shiga garin yana shiga kwatsam fawajada fiha sai annabi ya tarar a cikin wannan gari misra kenan ya tarar da rajulaini yaktatilani mutane guda biyu suna jayayya shine yaktatilani suna musu ya takhasamani ويتنازعان في أمر من الأمور إذا سنا فدا سنا جايية cikin wani lamari daga cikin al'amuran rayuwa mutanen kala biyu ne mutum biyu ne haza min shi'ati ɗaya daga cikinsu yana cikin ƙabilar annabi musa jama'ar annabi musa ma'ana yana cikin bani isra'ila وهذا من عدوي ɗayan kuma na biyun yana cikin maƙiya annabi Musa wato su ne ƙibɗawa waɗannan kiftawa su ne mutanen fir'auna su ne suke gana bani isra'ila kuma su ne mabiya annabi isa annabi musa a lokacin to an haɗu فاستغاثه الذي من شيئته على الذي من عدوه dan bangaren annabi Musa min shi'ati dan kabila annabi Musa dan addinin annabi Musa sai ya nemi taimakon annabi Musa alal ladhi min aduwi akan wanda yake makiyinsa ne shine bakibde jama'ar fir'auna kenan ya ce ya musa ka taimaka mun wannan mutumin ya yi shiri zai zalunce ni kalmar istighatha fastaghathahu alladhi ana nufin talabul ghawsi wan nusrati neman taimako neman agaji fa wakazahu musa fa qada alai musa sai ya rankwashe shi kawai sai ya mutu mana ya rankwashi baki budan sai ya faɗi sai ya mutu shine faqadan alai qala hada min amali shaitan da yaga ya faɗi ya mutu sai annabi Musa ya ce kash ai ko wanga aiki aikin shaitan ne bai ji daɗi ba daga wakazu kawai sai faɗi sai almutu wasu suka ce a kansa ya rankwashe shi wasu suka ce naushi ya masa ya dunkule hannunsa ya dake shi a kirji kawai sai ya mutu amma annabi musa ba ya yi niyyar ya kashe shi ba ne kawai ya yi niyyar ya ture shi ne kamar misalin wani ya zo zai cuci wani ka dunkule hannunka shine alwakazu dunkulewa hannu ka daki mutum ko rankwashi ko naushi duk alwakazu sunan shi don haka kamar kana so ka angije mutum sai ka buge shi a kirji haka ka juye da shi baya don kada ya cutar da wani wannan mutumi ashe langwami ne langwami jan gwangwam ne sai faɗi ya mutu kawai faƙaza alai wallahi sai ya karshe ya je taimakon wanda aka zalunta ya yi kisan kai ba da nufi ba yayin da annan musa ya ga wannan mutumin ya zama gawa ya faɗi a ƙasa kawai sai ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ya ce kai ina da na sanin wannan abin da ya faru wallahi ya ce haza min amalin shaitan wannan yana cikin aikin shaitan هذا الذي فعلته هو قتل القبطي من عمل الشيطان ومن وسواسه هو من وسوسته ومن تزيينه وسواس شيطان da kuma zayyanawarsa ban yi niyyar kashe bawan Allah nan ba kuma yau gashi ya mutu Imam al-Qurtubi a cikin tafsirin sa yace dukan da Annabi Musa ya masa duka ne na annabi annabi kowane annabi ana ninka masa karfin mutum karfin su ba iri ɗaya bane da normal mutane annabi ba ba iri ɗaya ke da sauran mutane wajen karfi yace alwakazu da allakazu da allahazu alwakazu allahazu da allakazu duk ma'anarsu ɗaya shine abdarbu bi jami'il kaf ka dunkule hannunka ka daki mutum kuma shi wallahi neman taimakonsa aka yi agajinsa aka nema ya ce bari ya ba da gudunmuwa bari ya tallafa abu ya zo ya zama matsala kawai mutum sai ya faɗi nan musa ya ce ka wannan aiki aikin shaidan ne bari mu ji me ya faru قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم قال رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين
To, mutumi da ya mutu, amma fa zance bai mutu ba. Kaga, kisan kai bai da daɗi. Ko musamman ma irin kisan da ka yi shi ba tare da niyya ba. Yasa lokacin da annabi Musa ya yi shi, ya ce lalle wannan yana cikin ruɗin shaidan innahu aduwwun lil insani mudillun mai ɓatarwa ne an tsariƙi alhaƙi mubin zahirul adawa shi wal iman to shine sai ya ƙara cewa rabbi inni zalamtu nafsi ya ubangiji na zalunci kaina na zalunci kaina ba wai cewa na yi zalunci ba cewa na zalunci kaina faghfirli Allah ka gafarta min fa ghafara la take Allah ya yafe masa to kaga wanda yake tunani ya ce annabi Musa ya je ya zalunci ne abin da ya same shi same shi wannan tunanin bai da kyau duk mutumin da yayi wani abu na laifi ya nemi Allah ya yafe masa ya yafe masa to ba a ci gaba da yaɗa wannan abin a faɗa a ce yayi sannan kuma da a ce da gangan yayi sai a ce amma bai dake shi da niyyar ya kashe shi ba don haka uslubin ƙur'ani ya zo cewa na zalunci kaina ya ɗora nadama a kansa da kanshi malaman tafsiri suka ce qala Musa ba'da qatlihi al-qibti bidun qasd mukarrar an-nadami wal istighfar bayan ya kashe wannan bakibdi ba tare da nufi ba ya ci maimaita nadama da istighfari ya ce ya ubangiji na zalunci kaina da wannan bugu da na yi wa bawan Allah har ya kai ga in kashe shi ya mutu ya Allah ina neman gafararka kafin ta kowa fa ghafara lahu take kuma Allah ya ce ya yafe masa innahu subhanahu wataala huwal ghafurur rahim lalle mai gafara ne arrahimu mai jin kai ne sannan annabi Musa da da maimaitawa tubansa da godiyarsa zuwa ga Allah akan ni'imar da ya masa rabbi bima an amta alayya falan akuna zahiran lil mujrimin ya Allah saboda abinda kai mun na ni'ima to kan na zamanto mai taimako kalmar az-zahiru ana nufin al-mu'inu li ghairihi wan nasiru lahu mai taimakon wani shi akan ce zahara fulanun fulanan idza a'anahu ya Allah karka sa na zama mai taimakon wani mujrimi kenan az-zahir ana nufin al-mu'in az-zahir ana nufin an-nasir wal mala'ikatu ba'da zalika zahir ana nufin masu taimakawa bima an amta alayya imam zamakshari yace fadin Allah bima an amta alayya yajuzu an yakunu wato kasaman jawabuhu mahdhuf rantsuwa ce amma amsa rantsuwar a shafe take kamar yana nufin cewa uqsimu bi in'amika alayya bil maghfirati la atubu ina rantsuwa da ni'imar da kai min akan gafara wallahi zan tuba kuma daga yau ba zan sake zama mai taimako ga masu ijirami ga masu laifi ba kamar cewa ya rabbi asimni bi haqqi ma an'amta alayya min al-maghfirati falan akuna in asamtani zahiran lil mujrimin to anan me yake nufi da muzaharatul mujrimin taimakon mujrimi mujrimai ko dai ya zamanto mai taimakon fir'auna da shiga tsarin fir'auna da jama'ar fir'auna ko ya shiga cikin masu ƙara wa mutanen fir'auna yawa ya ce wala ba zan yi ba saboda a gari ana ce da annabi Musa wai shi dan Fir'auna ne gama garin mutane sai su rinka cewa Musa ibn Fir'auna rabbi bima an'amta alayya falan aqulu ghayra lil mujrimin ko da mutanen gari suna cewa ni dan Fir'auna ne ni na san ni ba dan shi bane da ni'imar da kai mu ya Allah ba zan taba zamantuwa ni mai taimakon Fir'auna bane fasara ta biyu falan akuna zahira lil mujrimin wannan mutumin da ya nemi taimakon shi ya ce ga wani ya zo zai zalunce ni bakin ɗaya a taimaka min a kansa to sai anan musa ya fasara cewa wannan mutumin da ya sa ni ta dalilin taimakonsa na taimake shi an kisan kai to ya zama mujrimi daga yau ya Allah na yi alkawari irin waɗannan mutane baran sake zuwa in taimaka musu mujirman mutane ne tunda sun sani na je na yi kisan kai ya juyar da laifin kaman akan wancan kamar irin ya taimaki Isra'ili din dan uwansa wanda ya sa ya je yi kisan kai wanda bai halatta gare shi ba haka imam azzamak sharif faɗa a cikin kashaf tawadu'u irin na annabi Musa alaihi salatu wassalam da yake nuna mana tsarkin zuciyarsa da tsoron Allahnsa da kama ubangijinsa tabaraka ta'ala daman zababbun a kowane lokaci a kowane zamani idan abin ya zama akwai matsala sai su mai da abin kamar ya zama kuskure ne shi yasa ya ce ba zai sake taimakon azzalumai ba ya mai da wannan wanda ya sa shi ya kisan kai kamar ya sa ya yi zalunci. Imam al-Qurtubi ya ruwaito a cikin tafsirinsa cewa wa yurwa anan nabi sallallahu alaihi wasallam an ruwaito daga annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man masha ma amazlumin li yu'inahu ala mazlamatihi duk wanda ya tafi tare da wanda aka zalunta wani ne aka cuce shi wani ne aka zalunce shi ka je don ka taimake shi sabbata Allahu qadamaihi ala sirati yawmal qiyamati sai Allah ya tabbatar da digadiganka akan sirati ran tashin kiyama yawma tazillul aqdam ranar da diddigen mutane yake kaucewa su fada wuta albishirinka in dai ka samu wanda aka cuce shi kuma kana da damar da zaka taimake shi to wuce gaba ka mai da shi kamar ɗanka. wuce gaba ka mai da shi kamar ɗan uwanka annabi ya ma albishir in ka taimaki wanda aka zalunce shi ko kaga za a cuci mutum mai ƙaramin ƙarfi ka je kai amfani da hikimarka da basirarka da ƙarfinka da wayanka ka ƙwato masa hakkinsa to kai kuma sai Allah ya tabbatar da diddigenka a siraɗi ranar tashi alƙiyama da haka kar wani ya ga ana cutan wani ya zuba ido ya kyale ka ji dan uwanka barawa ya shiga gidansa da daddare yana ruruwa yana ihu yana jama'a kamun taimako barayi ka ƙara shiga bargo ka ce matar ka ƙara mun sakata haba wani baka da tausayi manzo Allah ya ce duk wanda ya tafiya tare da azzalimi dan ya taimaki azzalimi sai Allah ya kautar da diddigen sa ran tashin kiyama sai ya shiga wuta ala sirat yawma tadhadu fihi al-aqdam haka imam al-qurtubi ya kawo wannan hadisin cikin tafsirinsa dan haka annan Musa ya yi da kyakkyawan niyya ne a wata riwaya malaman tafsiri suke cewa shi wannan baki bude dan bangaren fir'auna kafirin ya ga dan uwan annan Musa ba Isra'ile musulmi ne ya je daji ya yi itace kawai sai ya haɗu da ba Isra'ili, ai, wannan baƙib ɗin. Sai shi baƙib ɗin, kafirin ne baƙib ɗin, sai ya ƙwace itacen almajirin annabi Musa. Itacensa ne, ya lodu zai kai gida, kawai ya ƙwace. Bayan ya ƙwace sai ce sun kuya ɗora ma a gadon baya kai min shi gida. Ya ce, ha ba, ai ba za ta sa'o bindiga ruwa. ba za uba da sababin diga ruwa ba za su uba ana cikin wannan sai ga nan musa ya zo wucewa sai ga mutane biyu suna kusu da jayayya sai ga wannan ba isra'ile dan bangaren nan musa sai shi sai ce masa ya musa ga wannan zai zalunce ni shi ko annabi duk inda yake ai zai hana zalunci sai ce kai ya za ka yi mai haka bayan ka ƙwaci itacen shi bayan ka ƙwaci kayan shi sannan kuma ka ce sai ya ɗaukan maka kawai sai ya yi wa annabi musa rashin kunya annabi musa sai ya yi ya dunkule ya dunkule hannunsa kaga haka ɗin nan to duka da haka gab ko a tsaye rankwashi gab naushi sunansa alwakazu ko allakazu yana dukansa da yake kyakkyawan duka ya masa ya zubar da shi to annabi ne malam ko shurawa bai yi ba annan musa annan musa ya gagawa ya ce kat aiki ya jiga ya mutu to kawai sai ma ya manta da wancan ɗin mutumin ka kuma shi za ka taimake shi ba sai ƙara gaba ba sai ya tafi ya bar annan musa da nadama wannan yana nuna duk mai tsoron Allah idan ya yi kisan kai yana da dama yana da na sani ina kira ga 'yan daba da 'yan area boys da 'yan kalari da 'yan ƙwayan gari da masu ɗaukan makami suna kisan kai ku tuna wannan ƙissa annabi musa ba da wuƙa ya soke shi ba ba da kwalba ya soke shi ba rankwashinsa ya yi an gije shi ya yi ya faɗi ya mutu ya zo ya shiga damuwa a matsayinsa na annabi saboda me ya san hukuncin Allah akan duk wanda ya yi kisan kai. Wanda ya zubar da jinin wani, jini yana da haɗari. Kaɗan daga cikin illar kisan kai, zubar da jini da kisan kai a cikin al'umma yana sa Allah ya kwashe wa al'umma albarka gaba ɗaya. ta abubuwa a gari ta lalacewa saboda Allah ya riga ya fushi da garin ana zubar da jinin bayansa a garin kuma duk abin da za a yi na kasuwanci na mu'amala na noma sai Allah ya cire wa abin albarka saboda ya zo a hadisi cewa da ka kashe mutum ɗaya wanda ka je ka rushe ɗakin kama gaba ɗaya kashe mutum ɗaya aka abdullahi ɗan umar ya ce kashe mutum ɗaya kashe mutum ɗaya kaga girman ɗakin kaba to ka je ka sa gireda ka rushe ɗakin kaba shi ya fi maka sauƙi a wajen Allah jinin mutum daya Abdullahi dan Mas'ud ya faɗa a hadisi cewa duk wanda ya kashe wani wanda aka kashe zai zo kiyama ya cakumi wanda ya kashe shi a gaban Allah zai ce ya rabbi sal hadha lima qatalani ya Allah ka tambayi wannan me na masa ya kashe ni da ƙarshe wuta za a same ki kanka amma abin bakin ciki tsakanin jiya da waɗannan muke ganin irin abin da 'yan shaye-shaye suke a wasu garuruka a Najeriya arewa da azumin Allah ana cikin ishirwa azumi ya raba gida biyu watan rahama watan jin kai watan tausayi watan tuba amma 'yan daba da 'yan kalare suna bin mutane haka kurum suna kashewa daga cikin garurukan nan akwai Kano yanzu abin da yake trending a media a wata unguwa a Dorayi a Kano can gaba da jami'ar Bayero biyu ke haka kurum kamar yadda mai rahoton yake faɗa wani jami'in tsaro ya turo mu ɗan daba ɗan kalare suka je suka ce kamar wasa fa suka raba takarda suka ce wannan masallacin yau kar ai sallah tarawih nan ma kar ai sallah wannan ma kar ai sallah suka bi suka rarraba suka ce duk wannan masallacin kar ai sallah wai lalacewar al'umma ta kai ga haddan daba zai je ibada notice a masallaci ce kada ai sallar tarawih a wannan azumi Allah mutane sun dauka wasa ne yara suka fito sallah samari matasa ana sallah suka yi ta huda cikin mutane hudawa ba wai wasa ba fa ga yaro yanzu haka a wayata gashi yaro yana wayyo Allah sun kashe ni wai wukar ga ta a zahiri tsakiyar cikinsa cibiyarsa suka soka masa wukan nan ga ta nan wukar ta nitse a cikin cikin yaron nan jini yake zuba wani an sari fuskarsa wani an sauke mai kafaɗar shi wani an sare mai kafar shi dukkan su babu arni a cikin duk musulmi ne me aka musu aka kawai saboda ‘ya'ya ne tsinannu marasa albarka tattaba kunnen rashin alheri da azumi ka kashe mutum yaron nan tabbas na ne ya mutu ba shi kaɗai ba wani kuma jini ya buge shi ma ya faɗi ga ‘yan agaji suna ta ɗauka ‘yan agaji bayan da za su yi ba mota ba wa kowa ya gudu sai ‘yan agaji aka bari duk wanda ya duba wayansa zai gani yanzu ana ta yadawa a Kano kuma satin da ya wuce kuma a wata unguwa sabuwar gandu aka ce can suka je suka yi me aka musu haka kawai muna kira ga gwamnatin jihar Kano muna kira ga da gwamnatin jihar Kano da babban murya waɗannan samari matasa da suka ɗauko hanya ta hallakar da mutane ya kamata gwamnati ta mummunan mataki da gaggawa da wuri a kansu in ba haka ba to za su hana mutane motsi wani yake cewa tun daga titin ɗorayi bayan biyu ke har ya dira ya ji sabon titi wajen wata gada da aka yi wajen ring road da zai fidda kai zaria road sun kori kowa a titin nan makami kawai suke yawo da shi akwai abin kunya akwai gwamnati akwai abin kunya akwai jami'an tsaro a gari a ce a bar wasu tsiranin mutane suna kashe mutane a fili ba a musu komai ba abin da aka yi musu kuma a zuba ido a kyale su idan kuka bari mutane za su fara ɗaukar doka a hannunsu dan ba wanda zai bari wani dan kwaya ya zo yana sukan sa da wuka ya dan kwaya ma yake da karfin da zai soki wanda da wuka ballanta wanda ba dan kwaya ba in mutane suka fito da wukaken su da makaman su ba wani soja ko wani dan sanda da ya isa tsare su to amfanin gwamnati in ta ga abu ba daidai ba ta dau mataki kuma duk yaran na abi su a kamo su duk an san su da dandalinsu da gidajensu a hukunta su duk wanda ya kashe wani a harbe shi a kashe shi shine daidai akwai renin wayo da cin mutuncin addini da rena ita kanta gwamnatin da nuna cewa gwamnatin bata isa ba da kuma cin kashewa al'umma a ce a tsakiyar gari irin na Kano a ce wasu 'yan ƙwaya za su zo su ɗauki makami suna huda cikin mutane suna kashewa in kuka kyale su ba za su kyale jami'an tsaron ba ba kamata duk wanda aka kama ya kashe wani a sa kunamar bindiga a harbe shi a gaban mutane a ɗauki gawansa ko a sa adda a sare mai wuya tunda wani ya kashe ai ransa bai fi na wanda ya kashe waye kowa ya kashe an kashe wannan saboda ya kashe wani ba wani magana a kashe wani kurkuku ko na abu shine daidai إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا قرآن يشي أو يسلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض الله يتي ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم لكن وانا أبني ممونة كما يا كما تسماري متاسا ويتاكا تنظر تبدل جنيه kai kakatsantsan da kisan kai duk wanda ya kashe wani ba zai iya biyan jinin ba za ka ƙare rayuwarka ne baka da albarka sannan karka manta ‘ya'yansa sun san ka kashe shi ‘yan uwansa sun san ka kashe shi sannan kuma wannan dalili ne na rugurgucewa da lalacewar al'umma dalili ne na rashin cin nasarar ita kanta gwamnati da sakaci da rashin ɗaukan mataki na gaya muku na maimaita muku matuƙar aka bar waɗannan yara suna wannan abin da suke yi to nan gaba ba wanda ya isa ya hau titi ya tafiya za su kashe wanda suka ga dama a titi za su bi mutum har gida su allaka shi ko ba abin da za a yi daga baya kuma mutanen gari za su yunkura su riƙe makami duk inda aka san wani ɗan daba ko wani ɗan kalare ko ɗan wani abu da shi da iyayensa duk sai an halakar da su to kaga abin da ba a so zai faru ai ba wai fin karfin mutane suka yi ba ai mutane suna bin doka da oda ne ai mutane suna jin tsoron Allah ne amma in abin yayi yawa su ga ana halakar musu da yaya to za su juyo ne su ma su dau mataki kowa ma ya rike makami a titi kenan kaga abu ya lalace ya zama gwamnati kamar babu ita kenan a jiha muna fatan gwamnati za ta gyara wannan da gaggawa kuma a nuna wa al'umma cewa an yi abin da ba daidai ba kuma a ba su hakuri kuma za a ɗau mataki Allah shirye da mu annan Musa ya yi wannan ba da niyyar ya kashe wannan ba amma da ya ga ya mutu saboda tsoron jini saboda tsoron rai sai shiga damuwa Allah ya ci gaba da bamu labarin yanayin da annan Musa ya shiga a garin Misra me ya faru
فأصبح في المدينة خائفا يترقب فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه قال له موسى إنك لغوي مبين موسى فأصبح yawaye gari ya kasance a cikin garin Misra haifan yana cikin tsoro min wuqu'i makruhin bihi saboda kada wani abun ki ya faru da shi yana ta taka tsantsan yana ta bi a sannu hansannu kar a zo a kama shi ma a kashe shi abinda ake nufi istamarna Musa alaihi salatu wassalam ba da qatlihi lil qibtiyi bayan ya kashe wannan bakibde sai ya kasa bacci yana yawo a cikin garin Misra wanda ya yi kisan kan a ciki yana mai tsoro ka duba annabin Allah fa annabin Allah wanda yake dangatan Allah na kusa da Allah yana tarakubi yana bibiya yana sa ido menene wannan kisan kai zai jawo masa baya zai biyo masa baya na tuhuma da uquba da musa'alat kalmar kha'ifan ya tarakkab abinda ake nufi ya shiga tsanani na rashin bacci da damuwa bayan wannan kisan kai bai taɓa shiga irin yanayin da ya shiga ba وإلى الذي استنصره بالأمس يستصرخه yana cikin wannan yanayi yana dako yana jiran me zai same shi ya tarakkab kawai malam sai ga wanda ya nemi taimakonsa jiya din nan ya ce annabi musa ga wannan zai cuce ni wannan ba isra'ili sai ya sake dawowa ya ce ya Musa ƙara taimaka min kuma duk na haɗu da wani to wannan fa'idan lalistan sarahu bil amsi faɗin fuja'iya ne kalmar yastasrihu tana nufin yana neman tallafinsa da agaji yastaghisu bihi kenan daga as ne as يستصرخه daga as-surakh bisad da larabci shine raf'u saut sai gashi yana cewa wayyo Allah ya Musa taimake ni ga mutumin nan yazo zai cuce ni a'a kai kullun taro rikici kake yi ne ko ya ne yana daga sauti kamar yadda duk lokacin da mutum yake neman a taimaka masa ai yana daga sauti ko ba ka bane shine yastasrikhu yana talabul najdati wal auni kenan annabi Musa yana cewa wannan hali na tsoro wannan hali na tarakkubi sai ga wani ba Isra'ili ko wancan din ne na da wasu suka ce shine tunda an ce istinsarahu bil amsi yastasrikhu wanda jiya shi ya nemi taimakonsa yanzu ya zo yana neman agajinsa karo na biyu shi ba ya sa fa har annabi ne ya kisa kawai annabi Musa da ya gan shi ya ce kai innaka lagawiyyun mubin lallai kai wannan mutumi jahili ne batacce ne ba akan daidai kake ba mabayyanin bata shine lagawiyyun mubin الجاهل كو الخائب تابمي او الضال ان الصواب me yasa nan Musa ya ma haka ne ma kake ka sani kuma in je in kashe wani kuma kalmar lagawi daga algawani min agwa yagwi kaman alwaji da al'alim الموجئ والمؤلم kenan annabi Musa cikin fushi da bacin rai yace lalle kai mutumi ne batacce jahili mai bayyanannen bata da jahilci laifin da nayi jiya ma ta dalilin ka ban gama ruwarewa ba ina ta tuba zuwa ga Allah yanzu ka je ka dada tarwa rikici zaka zo kicin taimaka maka zaka sabbaba da kisan kanko wa turidu an tahmilani al-yawma ala an af'ala ma fa'altu bil ams kana so ka dora ni in aikata abin da na aikata irin jiya saboda jahilcin ka kana zuwa tunaji man la qudra man la qudra qudrata laka ala munaza'ati aw muqasamati kai wani jahili ne kaje kana musu kana jayayya da mutanen da sun fi karfin ka annan Musa ya dawo kansa kai me yasa ka zama dan tsokala in kaje kuna rikici da mutumin da ya fi karfin ka ba sai ka kyale shi ba saboda kana da ni sai ka je ka taro rikici ya ce ni zan taimaka maka innaka lagawiyyun mubin lalle kai jahili ne kai batacce ne abin zargi ne mabayyani ran annabi Musa ya ɓaci shi yasa ya gaya masa wannan magana duk me dalilin da yasa ya gaya masa yana ganin jiya kasa na yi kisan kai ta dalilin in taimake ka yau ma ka je ka taro rikici ka zo ka ce ni zan taimake ka mu je azumi فلما أن أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما قال يا موسى قال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين
amin Allah ya ce falamma an arada an yabtusha billadhi huwa aduwwul lahu yayin da annabi Musa ya nufin wato damkar wanda yake maki ne gare su sai shi mutumin ya ce da Musa ya Musa a turidu kana nufin an taktula ni ni ma kashe nan za ka yi kama ƙatalta nafsan bil amsi kamar yadda ka kashe wani jiya jiya ba mun samu labarin ka kashe wani ni ma yanzu da ka zo na biyar faɗa ni ma kashe ni za ka yi in turidu illa an takuna jabbaran fil ardi lalle anan Musa ba wani abu kake nufi ba illa ka zama jabberi mai wuce gona da iri da zalunci a bayan ƙasa shine nufinka wannan mutumin shi kuma ya zagi annan Musa ya gaya mai bakar magana duk wanda ya ce maka jabbar ai ya zage ka ya ce ma turidu an takuna min al-muslimina kai dai ya nuna annabi Musa kai dai ba ka so ka zamanto cikin masu gyara jiya ka yi kisan kai yau ma nema kake ka zo ka dake ni ko ni ma ka kashe ni ko tunda kana da hannun kisa Alwai suka ce to kenan bayan wannan mutumin ya nemi taimakonsa din ya masa faɗa to hali irin na annabawa kuma sai ya sake zuwa ya ga bai kamata ya bari a zalunci wani ba sai ya koma kan wancan wanda zai zalunce shi falamma an arada an yabtisha bil ladhi huwa aduwwun lahum al batshu al arabci shine wato ka rike abu da ƙarfi al akhdhu bi quwwatin wa satwatin ya damƙe shi ya nemi ya rike shi kawai sai mutumin ne ya gaya wa annabi Musa wannan magana shi ba kibbe kenan wato dan ba akan addinin ka nake ba ko so kake ka karni kamar yadda ka kashe wani ko to wannan fassara ta farko kenan waye faɗi wannan wanda izalinci ɗan addinin annabi Musa shine ya gaya wa annabi Musa wannan magana wasu malaman tafsiri kuma suka ce wanda ya gaya wa annan musa wannan magana shine ba isra'ila ne dai to ya zancen zai zama haka dan addinin annabi musa ne dai bayan annabi musa ya masa fada ya nemi annabi musa ya taimaka masa annabi musa ya ce da shi kai innaka lagawiyyun mubin ya gaya mai wannan magana yace kai jahili ne kana zuwa kana zuwa kana taro faɗan da ba za ka iya tarewa ba annabi Musa yana gaya masa wannan sai ya ɗauka annabi Musa ya juyo ne shi zai kama idakayan da shi kuma ma'ana sai ya tsorita sai ya ɗauka a to yanzu abin ya dawo kaina ni da nake neman taimako ni zaka daka ni zaka damka lokacin da yace min innaka lagawi mubin kawai yayi tsorata ka duba malam hali irin na dan adam sai ya ce wa annabi Musa ha aturidu an taqtulani kama qatalta nafsan bil ams oke jiya ka kashe wani ni din ma kashe ne zaka yi kawai sai juya zancen kai da aka yi kisan kai don kai don taimakonka wai sai ya juya yana gaya na Musa oke ni din ma kashe ne za ka yi ne kamar yadda ka kashe wancan mutumin jiya kai da aka taimakawa to wannan shi ka san me yake nuna hali irin na dan adam za ka iya sa mutum a inuwa ya tura ka rana hali irin na mutum za ka iya zuwa ka dage akan taimakon wani in ya samu dama billahi azimu sai ya jiyo kanka ku riƙe wannan a matsayin ilimi ku riƙe shi a matsayin darasi ɗan adam bai da garanti bai da tabbas komi yana iya faruwa ba dai mutum ba ne a wata mata ta yi mun fata ta ce ta ce malam na ce na ta ce wallahi duk ranar da mai gidana ya fita unguwa ko ya tafi wani gari ya ce ya tafi binsa nake nake cewa kada Allah ya dawo da kai Allah sa mota ta yi kuli-kuli da kai ka mutu na ce mijinki ne ta ce mijina ne na ce me ya faru haka irin wannan magana ta ce yanzu ba na son sa kuma auren soyayya aka yi auren ƙauna aka yi wani abu ne ya faru a tsakaninsu ta yi ta yi ya sake ta yaƙi sakinta wai take faɗa kuma ta buɗe baki tana faɗa da sunan fatawa wai cewa take wai kada Allah ya dawo da shi ta ce wallahi malam ko umara ko wanda ƙasa ya tafi cewa nake Allah sa jirgin ya faɗo da shi ni ban taɓa ganin shakiyar mata irin wannan matan ba kuma ban taɓa ganin maye miji makale mata kingam kuran karfe dan makalewa ba irin wannan miji yanzu matakka ka zo za ka fita unguwa ta ce kada Allah ya dawo da kai Allah ya kibar da kai da yake diga ne kai kaca ne kai ka dawo kuma ka dawo mata da kulli a hannu ka ce ga ka dawo me za ka yi da ita me za ka yi da ita ku yi haƙuri ko nan raina ya ɓaci ne ni ina ganin matar da za ta buɗe baki ta gaya maka wannan ai take za ka yagi takarda kararas kararas ka rubuta mata kawai ka bata ta ce haɗa kayanki ba ki yi na ba na yinki matsoraci ne kai ba za ka iya ba na kana kada kai ta wani ya ce matarsa ta zo ta ce ka sake ni ka sake ni na ce ma in abu kazanka ta kira sunan ƙosa ta zage shi in wance da auren sunna ta aure ta haife ka ka sake ni in ku zina aka yi da kai kar ka sake ni ya ce wance in kika mun magana ki sakin nan kigi cewa nake wallahi ya ce wallahi kada mun hanji kike da kin ce in sake ki dinnan gigi cewa da ke malam Allah ya wada kuwa almai mu dawo kan karatunmu wannan mutumi aka wasu malamin tafsiri suka faɗa wannan mutumin da nan Musa shi ya taimake shi jiya da nan Musa ya mai faɗa ce yau ma ka taro faɗa ka je ka rinka taro rikicin da ba za ka iya yi ba innaka lagawin mubin ya bude mai wuta kawai sai ya tsoro ta ya dauka shi ma faran kwashin nasa za ya mutu sai ce a to shine falamma arada ni yabtusha billadhi huwa aduwwu lahum qala ya musa aturidu an taqtulani kama qatalta nafsan bil amsi ni din ma kace ne zaka yi kamar yadda kashe wani jiya lalle baka neman gyara jabberi ne zalimi ne kai in an ce in turidu illa an takuna jabbaran ana nufin ba abin da kake nufi illa ka zama azzalimi qattalan linnasi fil ardi mai zubar da jini da kashe mutane a bayan ƙasa shine manufarka wa ma turidu an takuna min muslimin baka da manufarka zama cikin masu yara ya Musa alladina yuslihuna bainan nas wasu malaman suka ce a'a wanda ya faɗi wannan magana ba ba Isra'ile ba ne, ba ƙibɗe ɗin ne dai. Waye ba ƙibɗe wancan wanda yake baya kan addinin annabi Musa a zalimin mai cutar wato yaron annabi Musa. Shi ne ya faɗi wannan. Al'imamun Razi shi kam a tafsirinsa ya rinjayar da fassara ta biyu nan da na muku bayani. ايش سوى على شي فلما ان اراد ان يبطش بالذي هو عدو لهما قال يا موسى حزوا قشي ايش فهذا القول اذا منه اي من من القبط لا من غيره ايش كما ان تريد الا ان تكون جبارا في الارض لا يليق الا بان يكون قولا من كافر yace ai ba ma sai an bata lokaci ba wannan fassara ta biyu din da ita ce daidai cewa ba kibdin ne ya faɗa saboda ya za a yi ma musulmi ya faɗi wannan ga annabi yace kafiri ne zai ce wa annabi Musa baka da nufi sai dai ka zama azzalimi kawai a bayan ƙasa ina fata ana fahimta wannan kuma abin da Imam Razi ya rinjayar shine fassara da malamai suka rinjayar kuma suka goyi baya sai ka rufe mana malam
وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين
aran ma ya fara shaƙi a wannan matsaya ka samu matsala ya zo ya shaƙe ya tsuguna mun anan a ce mana ya lafka masa ayoyi an samu matsala barin bashi ne ya koma gurin iyalinsa lafiya kalau nan dakata anan insha Allah na gaya maka tun bara cin abincinka ya yi yawa alaran momi ana so a ga alaran ma a bushe a ƙeƙashe a rame amma ni na alaran ma ya fi ni ƙoshi wallahi assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu